بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينزاك من درن جمعة درن الهميس درن أشرين غوت نبي الآخر هجرة من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga muka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2021 wannan kuma shi ne kaset na 446 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala takin karatun shi ne karatun hadithi da ake da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi allah ka azuta mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wasalam da amfanuwa da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wanda ke number 4 Madarka Road Gaskale Out Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Sheikhul Allamah Muhammad Awwal Adam Albani ya gina a wannan gari na Zaria don cimma manufofinsa na da'awa muna fatan Allah yi da nufi idan ba manta ba muna babu si babu taglisi bi salatin subh wato babin da ke karantar da mu mustahabbancin a fara sallar asuba tun da ragowar duhun dare da yake tafiya da asuba din ma'ana da jijjifi da zara alfijir yayi ba fara sallah tun gari bai haske din shine at-taglis min bayan mai taglis duk sanda aka ji alfijir ya keto to ga haske zai danno amma ba hasken lokaci ɗaya ke zuwa ba akwai ragowar duhun dare to ragowar duhun dare shine algalas din ina fatan fahimta to ana so a fara sallah a wannan lokaci din insha Allah ta'ala makon da ya gabata mun kan hadisi amma za mu tashi ga tidin hada addasana Abubakar ibn Abi Shayba ko ko mun karanta shi ma ko an karanta shi kuma an fassara shi ko to za mu tashi hadisin da al-Imam Muslim ya ce qala haddathana wa haddathana Ubaidullah ibn Mu'adh an ga wajen مالك حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله عنه قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابرا ابن جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر مالك حدثناه عبيد الله بن معاذ ubaidullah dan mu'az ya ba mu hadisin nan wancan da ya gabata kun fahimta in za ku tuna wancan me faru jabir abin nan gwamna hajjaji ibn yusuf al-thaqafi a lokacin mulkin walidu ko dai marwan ko walidu a lokacin mulkin ɗayan su bayan ya je ya yaƙi abdullah bin zubair a maka sai shi gwagwam shugaban ƙasa khalifa a lokacin imma walidu imma marwan da manta cikin sai ɗaya ce sai naɗa shi a ce to je ci gaba da zama shine gwamnan maka da madina da abin da ke kewaye da su haka to shine sai hajjaji ji garin madina daga zuwa algabarin madina al'adar banu umayya a wancan lokacin da da'awar ayyuka sun yawa suna mene jinkirta sallah musamman sallah azhar shine sai sahabbai tabi'ai suka ji ka tambayi jabir yaya hukuncin yin jalla mace ya jira su mutanen nan su sallah suna jinkirta sallah a lokacinta ina fatan fahimta in ba manta ba hadisin ba yake cewa to abinda aka ce mana shine idan lokacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ga lokacin da yake sallah ina fatan fahimta to shine nan malai yake ƙara kawo wata ruwaya da cewa hajjaji ya kasance ba sallah ɗaya ba salat kusan dukkan sai na masa irin wannan wasa da lokaci din Allah shi kyauta wata fitina ce aka yi za mu zo bayani akan ta watakila ko kuma wani lokaci daban to shi ne musulmi sai ya ɗafi a kan can wancan hadisi din wa haddasa nahu ko ɗin ai alhadisu sabi kenan wancan hadisi daga baka hawa yau malamin ubaidullah ibn mu'az ya ba mu hadisin qala haddathana abi mu'az din al-anbari yace babana ya bani hadisi qala haddathana shu'ba yace imamu shu'ba ya ba mu hadisi an sa'ad daga sa'ad sami'a muhammad bin amr bin hasan ibn ali ibn abi talib ya ji muhammad dan amr dan hasan dan ali dan abi talib Allah kara masa yadda kala ya ce كان الحجاج يؤخر الصلوات حجاج ابن يوسف الثقفي ya kasance yana jinkirta salloli ina fatan fahimta sai ce fa sa'alna Jabir ibn Abdullah sai mu tabi'a muka je muka tambayi Jabir dan Abdullah game da yaya lokutan sallah yake a zamanin ku annabi karantar da ku sai ce bi mithl hadith gundar sai Jabir ba da irin hadisin gundar shi ne cewa sallar asuba yana ta tagalis ina fatan fahimta sallar azhar bil hajira sallar asar wa shamsu bayda naqiya ko kuma wa shamsu hayya magariba idza wajabat isha yu'akhiruha ahyanan idza ra'ahum ijtama'u akhara ajala wa idza akhara ina fata an fahimta wannan abu zaga ya bada uhuda ya sauke kai sai ka san wani zakai zakai sallar sarki ne ko ko za ta makata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu zo mu ji cewa annabi ya ba labari da maza a samu wannan matsalar za a samu sarakunan gargajiya suna su wato za a samu sarakunan masu wasa da lokutan sallah din annabi ya ba kuma da solution akan ya za a yi Allah samu dace to malam sai yake cewa haddathana habib habib bin al-harithi qala haddathana khalid bin al-harith qala haddathana shu'ba قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قلت أنت سمعته قال فقال فكأن كأنما أسمعك الساعة قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعد تأخيرها قال يعني إشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال الشعبة ثم لقيته بعد فسألته وقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعثر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه يعرف فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة إمام سيتي حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي مالن يحيى بن حبيب الحارثي يا بام حديثي قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن حارث يا بام حديثي قال حدثنا شعبة شيء إمام الشعبة يا بام حديثي قال أخبرني سيار بن سلام malam sayyar dan salam ya ba mu hadisi qala samitu abi yasalu aba barza ni sayyar dan salam naji babana mai suna as-salam din yana tambayar abu barzatul aslami an fahimta yasalu aba barza an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana game da lokutan ta kenan ƙala sai ce ƙultu sai na ce an ta sami hu yanzu kai kai ne sayyar ɗan salama kai ka ji wanda sun da ake wannan tambaya ɗin ƙala sai ce fa ƙala ka an na ma a smokal ana kamar yadda nake jin ka haka na ji wannan tambayar da ake babana ta biyu na tambayarwa ne abubuwar zata aslami sahabi wannan tambaya ɗin ƙala sai ce sami ta abi ya sa'aluhu an salati rasulillah ina ƙara tantance maka naji babana yana tambayar abubar za game da sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuna gane tsarin jimlolin karatu aiko to yawwa wa ƙala sai ce kana la yubali ba'da ta'khiriha annabi ya kasance lokacin bai damu ba idan ya samu iya dan jinkirta lokacin ya dan jinkirta sallah لا يبالي بعد تأخيرها ألا يهتم بتأخيرها أحيانا to wace sallah kenan za mu zo mu sallar isha yake ishara akan ta sai yake cewa gashi ma sai yace ya'ani isha yana nufin sallar isha ila nisfil layli har zuwa rabin dare wala yuhibbu an-nawma qablaha annabi baya son ayi bacci kafin sallar isha ma'ana kaman bayan an magarba mutum kwanta ya bacci malam sai yake cewa wala walal haditha ba'daha sannan annabi baya son hira shine al-haditha baya son hira bayan an gama sallar isha qala shu'ba imamu shu'ba dan hajjaj ɗaliban sayyar ibn sallam a cikin hadisin sai ya ce thumma laqituhu ba'du sannan na hada shi bayan nan wa aka hada shi kenan sayyar ibn sallam din kun gane kun gane da episode din yake ai yanzu a cikin abin akwai mutum uku zuwa hudu a cikin maganar akwai shu'ba ibn hajjaj wanda tabi'i ne akwai sayyar ibn salam tabi'i ne akwai salam din shi baban sayyar din shi ma tabi'i ne sai abu barzat al-aslami ina fatan fahimta to yanzu abu shu'ba na ibn hajjaj yake neman tabbaci a wajen malamin sawalai sayyar ibn salam cewa kai da kunnanka ka ji babanka yana tambayar abu barza ce ni da kunna kamar da nake jin ka yanzu ina fatan fahimta to bayan ya gama gaya mai cewa annabi na jinkir sallar isha wani lokaci na'am sayyar ibn salama ko eh me nake cewa salam ko sayyar ibn salama babu shadda ba aina kuma ana karanta hankalinka ne bai kai ba gashi da hausa wanzu na maimaita ko ya ce kamar yadda nake jin ka yanzu ɗin da kake magana ya ɗan mark escape ne kaɗan to Allah samu dace to kun gada yanzu shi ne yanzu bayan ya karantar da shi saboda ta sabbut bayan an haɗu ne sai ya ƙara tambaye shi da shi wane shi ba yana tambayin malaminsa game da hadisin shi ne ke cewa summa haka ne ko summa laqituhu ba'adu bayan mun wancan hadisi wata bayan nan wani lokaci fasaltu sai zaki tambaye malami na fa qala sai ce da ni wa kana salli zuhura hina tazulu shamsu annabi ya kasance yana sallar azhar da zarar rana ta yi zawali kaga an samu karin karatu akan naje kenan wal asra yadhhabu ar-rajul ila qasal madina annabi yana sallar talasa shine wal asra sai kaddara mai fi'ili mazufi sai ce mene wa yusallil asra an fahimta ko ya kasance na sallar asar ya zahabu a ilal aqsal madina wanda ya sallar zai iya tafiya can ƙarshen ƙarshe-ƙarshen garin madina waje mafi nisa shine aqsa waja rajulun min aqsal madinati yasa qala ya qaumi tabi'ul mursalin ina fatan fahimta can mafi nisa wurare haka ina fatan fahimta to can ƙarshe kamar mu ce muna nan zaria ina ne aka sa zariya a to ai wuce zariya kuma ai madina waje ake kamar da a ce damba haka ko kamar damba nan kuma kamar an wuce dogarawa da don zaɓi-zaɓin nan shi ne ƙashen zariya ko amma ɓangaren ta hanyar samun ra'ayi sai an wuce shi ka ko to shi ne aka sa haka can ne ƙarshe mafi nisa ɗin to sai malin ke cewa annabi yana sanar la'asar har ya zama mutum wanda ke can ƙauye na ƙarshe a garin madina ya taka ya tafi wa shamsu hayya haiziranta da sauran zafinta kagar me ake nuni kenan an yi la'asar da wuri kenan kun fahimta tun da mutum ya taka a ƙasa har ya kai da koda da garin zuwa gwargwaje ne ai kaga akwai dan an yi da wuri kenan tun da garin zuwa gwargwaje ai zai cika minti talatin ko a ƙasa eh zai tafi can ƙauyen amma akwai sauran rana kun ga ana saurin sallar asar kenan amma fa kamar da muka faɗa kawce lokaci kada wannan ya sa mutane su bari lokaci su cika mai sallah kamar da da yawa akwai masallatan da ake haka kun ga sallar asar na faɗa kan nan ban san soriya ba sallar asar tana ga cin sallolin da ke mutane su dabaru kun fahimta sai ga lokacin kawai mai kalanda ta rubuta sai ga mutane kawai suke observing sai a zo lokaci bai yi ba a tada sallah ko kuma lokacin ya isa ya yi amma kalanda ta cilla shi can gaba sai a ta jira kaga wannan yana bayanar jahilci mutane ne fa yana bayanar jahilci ne ina fatan fahimta haka asuba take shan wannan matsalar sallar da ke dan dama dama ita ce magariba ita kuma matsalar da ake mata lokacin sai a jinkirta ta madan annabi yana da wurwuri ne sai ga ana jinkirta ta kuma cikin dare to wasu ran kuma suna sallar isha ita ma irin wannan wasan kamar da mun sha faɗa Allah sa abu na zuwa kunnen su yan dandali yan wajen masallacin ijaba din nan ba na dandali tudun wada yanzu na san sun yi sallar isha wato kamar da an ce assalamu alaikum gaman liman ladan ya tashi ya kama ikama haka suke da ya tashi tsakin tarabacin titi da ko sai ka ji Allah akbar ya fara eh ga mutane kuma daga ko ina mashin fur da ke kuna zo an yi fakin wai ana yi da wuri wannan jahilci ne jama'a addini tsan da aka tsara haka ake bin shi malam idan kai addini bayan da annabi zo da shi ba aikin banza kake ba wani addini zaka yi Allah ya amsa bayan da manzon Allah zo da shi ba kun fahimta shine kadai mutumin da Allah ya lamunta cewa je ka koya masa yadda ake shi sa suraqatu bin malik al-mudlaji da annabi ya ce aikin haji da umara a cikin watannin aikin haji sai ya ce rasulullahi ba mu ga da karatun nan ba saboda su al'adar su ta qurayshawa ba a yi umara da aikin haji a watannin aikin haji kuma wannan ya zauna kaka da kakanni da haka suka ce kai su ne ba su gane wannan karatun ba ana ce yadda ka ji haka nake nufi ka yi aikin umara da aikin hajji ko dai kirani ko tamati sai shi ya rasulla yanzu misali wani manzan Allah bayani kun fahimta ya rasulla yanzu mutum mutum kenan sai zo ya umara idan ya umara ya warware yana da mata ya je sari da ita gobe zuwa za a tafi mina kuma ya tafi mina yana da garuwan wankan janaba da ruwan mani da bai fito a jikin shi annabi ce haka shi kai ba maza Allah yadda ake ba mu san addinin koya mana addininmu kawai kun gani muhar shai ya ce mun saki kari gaya mana ya addinin yake duk mun zubar da al'adunmu da abin da muka gada kaka da kanni yanzu koya mana da abin yake sannan annabi ce musu to kaga dakhalatul hajjatu hakaza hajji da umra sun shiga sun haɗe haka ilal abad har abada to to shi mun gamsu kenan aka shiga bari a haka Khallad ibn Rafi da ya zo ya samu manzon Allah masallaci ya salla ya kokkofa Assalamu alaikum yaje ya Rasulullah ariyo manzon Allah sallama aka ce annabi ya amsa wasu kuma annabi ba amsa sallama ba annabi ce ji kai salla ba kai salla ba kun gani zai a ce mutum zo gaba a zamanin manzon Allah ne zo kalli gabas bai alwala a ce bai ruku da sujuda da abin nan ba amma ku kallin da annabi kalli abin da ya ce ba kai salla ba irji fasalli fa innaka lam tusalli je kai salla ba kai salla ba amma fa yayi ruku yayi sujuda ya kuma annabi ce ba sallah kai ba wani abu kai wannan kawai ya koma ya kintsa ya sake wata kuma annabi na kallon shi na observe ya gama assalamu alaikum ce assalamu annabi wa alaikum salam irji fasalli fa innaka lam tusalli koma ba kai sallah ba je kai sallah akai haka uku da yayi ukun da ya kura iyawar shi da yazo sai ya ce ya rasulullahi wallazi ba ta bil haqq la uhsinu ghayraha na da Allah da akwai gaskiya bai iya da tafi wannan ba iya ka sallata kenan sai ce fa'allimni mimma allamaka Allah koya min yadda Allah koya maka yi min ya ake sallar annabi shi kai sa'a da ka mutu kana irin wannan sallar ba za ka cire ba za ka rabauta ba ranar kiyama amma fa yayi sallar ku ku suranta abin to amma tun da yayi ba yadda manzon Allah ya ba yadda ya karanta ba sai aka ce bai yi ba ma shi da suke cewa al-ma'lumu shar'an kal ma'lumu hissan abinda shari'a ta consider din shi as a false wato abinda yake invalid abinda yake ta shari'a koda kana gana abinda ce ba shi malin ka ce ba shi ne kawai sunan shi babu ina fata kun fahimci wani abu da haka addini ba ana yin shi da nake gani ba ne ko kuma da nake tsara a kana yin shi ne da manzan Allah karantar lokutan sallar nan mun karanta a bai sai da mala'ika ya sauko koya manzan Allah sau biyu ana zo ana koya mai kai kuma yanzu kawai sai ka ɗauka ka yadda kake so kawai shi kenan wai ana yi da sauri nan wajen ko kuma kawai shi kenan kullum na'ikatin wajen kowa shi kenan sai a bi shi haka dole mutane su za su koyi wannan lamari tsakani da Allah haka masallaci kaga kamata mu ringa tantance waye zama ladan ilimi nawa littafi ne karanta Allah na ladanci yayi iziya yayi risala babu ladanci yayi askari yayi kaza kaza sai ya karanta wani abuwa din to kuma ya hada da hadisan manzon Allah koko dai ina fata kun fahimci wani abu Allah ya samu dace amma tunda ba a samu kudi a ladanci kowa yake kawai duk wanda ya gaji ne kai zo kama shi kenan ko ba ka bane ba alimanci ne zaka ana rikici amma ladanci kowa yake in ka gana rikici a ladanci ba to masallacin da ake ganin manyan mutane na taruwa ne kamar nan nawo masallaci in ba dai Allah ya da sai ka gana rikici akai wani ne ladan aya ka fara kira ko haka ba amma ka je masallaci unguwa wanda ba kowa sai ka sai a ta neman wa zai kira sallama mutane sun zama arbabu duniya duniya kawai Allah dai shi kyauta to kana ji shine sai wannan mutum wanda ya salla da manzo Allah ya tafi can kauye mafi nisa na garin Madina wa shamsu hayya alharana tana da sauran zafinta qala sai ce wal maghriba la adani amma sallar magriba ban hakikance ba ayyi hinin zakara a wani lokaci yace annabi nayi kun fahimta summa qala sannan yace summa laqituhu ba'du bayan nan shuba sai ce na sake haduwa da malami na fasaltu sai tambaye shi faƙali sai ce wa kane yi salli subha annabi ya kasance na salla asuba fayan sarifin rajul mutumin da ya salla asuba da manzan Allah ya juya ya tafi shi ne fayan sarif ya juya ya tafi fayan zuru ila oke wa kane salli subha annabi ya kasance na salla asuba fayan sarifin rajul sai mutum ya sallame sallarsa fayan zuru ila waje jalisihi sai ya duba zuwa ga fuskar na kusa da shi shine jalis wanda ke zaune kusa da shi alladhi ya arifu wanda ya san shi a da amma farko suka shigo sallar saboda duhun dare ba sa iya gane wannan mutane fa ya arifu sai gane wane ne wannan abin da ke faruwa kun ga lokacin wal buyutu laysa fiha masabe ba fitilu a masallatin a lokacin ka dai san ga masallaci ne eh to zaka tinkaro tinka ba kuma waya ba da tana ka kunna mutane a gani za a shiga ne a shigo haka a sahu a sahu shi kenan kawai ina fatan fadda shi gani sahu za a fara sahu a lokacin da aka fara sallar in ka ga ka kalli mutum ba ka gane wane ne ba saboda cikin duhu ne kuma ko yanzu da za a kashe fitulu a masallatanmu a lokacin da muke sallah biyar da ashirin da biyar biyar da rabi za ka cewa ba ka gane mutane ba to amma sun da manzan Allah kaga kenan annabi na fara ta da sauran duhu kenan to amma yanda manzan Allah ke sallah yana jan ayoyi da yawa ana sallamewa da kai assalamu alaikum ashe wani kusa da ni ashe wani kusa da ni jama'a na fata kun bincike wannan abu shine sai ke cewa fa yanzu fa yansarifu rajul mutane sai mutun sai sallame sallah fa yanzura ila waji sayyidil jalisi sai du fuskar nan makusa na kusa da shi alladhi ya'rifu ya'rifu wanda dama ya san sai gane shi qala sai cewa kane qaro fiya bi 60 ila 100 annabi ya kasance kan karanta aya 60 zuwa 120 sallah asuba aya 60 zuwa ɗari ruwa imamu ɗabara ta ce kan kanta kamar sotul haƙa alhaƙa za ta kai aya nawa za ta kai kamar aya hamsin da wani ‘yan kai ko? ranabi na kanta aya hamsin zuwa ɗari mana ayoyi kamar masu sauƙi haka amma an ayoyin irin su bakara da ali imrani kaga za a daɗe ana yi allah samun fahimci wani abu to wannan kuma shine sunna da mutane ka fara akan ta cewa sallar asuba ana dan tsawaita ta in an zo yin ta wannan shine mafi yawa amma ya halasta lokacin limai kanta qul huwallahu da farqi nan sai sallar asuba ita ba amma sunna mafi rinjaye shine akan ta wannan za ga sabai sai karanta suratul yusuf suratul an'am suratul ma'arij duk suna a cikin sallah din wallahu almusta'an mahallin shaida cikin wannan hadisi namu shine cewa manzon Allah yana sallar asuba bi galasin ma'ana da ragowar duhun dare kenan Allah samu dace to wannan hadisi kuma ya nuna mana da sahabbai suke da mene ko kuma malaman salaf suke da tasabbut wajen ruwaya bin keke da keke wajen ruwayar hadisi ba kawai irin su arfai suke yi ba مالك قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل malai ce haddasana ubaidullah bin ma'az ubaidullah dan ma'az ya ba mu hadisi yace qala haddasana abi yace babana ya bani hadisi qala haddasana shuba ce shuba ba mu hadisi an sayyar bin salama daga sayyar dan salama qala yace sami'tu aba barzata naji abu barza ya kule na cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da mun Allah sabbata gare shi ya kasance la yubali ba'da ta'khir salatil isha baya damuwa idan jinkirta wani bangare na sallar isha ila nisfil layli har zuwa rabin dare wa kana la yuhibbu an-nawma qablaha anau baya son mutane su bacci kafin sallar isha din malamai suka ce dalili anan abu biyu dalili na farko shine baya sun ayaka saboda kada bacci ya maka sabu zarce a zo ha'ai sallar isha din a jami'i a gama kai kana bacci baka tashi ba ina fata kun fahimci wani abu wannan shine dalili na farko wasu suna ga kawai tunda annabi ya aka ce baya so kawai sai a bar wannan bacci bayan magarba din kawai a bar shi ba sai an kwakulo wata ma'ana da suke ishara a gaishewa annabi ya ce kasance baya son bacci kafin sallar isha din ba an fahimci wani abun ko to da sauran hikimomi da malamai suka ambata game da abin da ya sa abin nan sai dai aka ce amma a cikin sahabbai an kasu gida biyu kamar aliyu da abla dan masaud da wasu kamar da alimamu hafiz munziri ya kawo cewa suna ganin tun da haka ne idan har mutum yana tabbaci zai iya tashi ya samu sallar isha a cikin jam'i din to babu laifi in yayi wannan bacci din kuma an samu wannan fatawa gaskiya daga wane da bakin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun fahimta suka ce in haja ta kama bukata ta kama mutum zai iya baccin kuma in yayi baccin zai tashi yayi sallah to shikenan babu laifi in yayi haka din amma mutum bai da karfin cewa zai tashi bai da karfin gwiwa to ba zai ba wasu ka ce kuma za ka iya naɗa wanda zai tashe ka cewa wani idan allah zan ɗan kwanta idan lokaci ya yi ka tashe ni in samu in sallah ɗin suka ce babu laifi akan haka ɗin wallahul musta'an to malam sai ke cewa ko wa kana yakra wa ko wala yuhibbu an-nawma qabla an ba ya san bacci kafin al'asar kafin isha walal haditha ba da sanan an ba ya san yin fira bayan sallar isha shi ma annan malamai suka ce fira haka kurunci annabi baya so hasali ma haramu ne ita firar bayan sallar isha sai ka ce amma an keɓance wasu halaye idan ya zama firar tana da alaƙa da abin da yake mai wani amfani naka na rayuwa ko kuma amfani na addini haka suka ce babu laifi suka kawo kamar al'amru bil ma'ruf wannan hay al munkar shine in karatuka da ake haka ko zaka je majalisi wanda suka ce babu laifi idan an yi wannan zazzauna abin nan ko kuma za ka je sulhu ina fatan fahimta babu laifin ka bayan sallar isha ɗin ko kuma suka ce hira tsakanin miji da mata wanda zai ƙara wani danƙon zumunci tsakaninsu babu laifi kamar ka dawo ka tambayi 'ya'yanka ya asamin ya aka ina wale je ya aka kaza suka ce duk irin wannan misali ba saboda annabi ma yana yin fira bukhari har bai biye akan wannan annabi kan fira da abubakar da umar kuma bayan sallar isha din kun fahimci wani abun ko da haka suka ce babu laifi gaskiya idan mutum ya fira bayan sallar isha wadda ke da alfarma take da fa'ida na addini ko kuma na duniya amma ka fira kawai ka je ka je kallon kwallo a ta musu da kai ka je a ta fira daga wannan mazauna shine ka ce haramun ne wannan dalili kuma shi da malam suka malamai suka kawo shi ne idan mutum ce lokacin shi a wajen fira a irin wani lokacin bayan sallar isha to dare zai tafi da ya tafi dai kuma sai zama in bacci ya kama shi ba zai tashi ya kiyamu laili ba kun fahimci wani abu ba zai tashi dare addu'a ba ƙarshen ta sai asuba ce kawai za ta tashe shi ko lokacin ma irin wannan sai gama fira ta tsawo sai rana ce za ta tashe shi ba zai tashi ba suka ce dalili sa annabi ya hana yin bacci a yin fira bayan sallar isha ke da haka mutane su kori su kiyaye wannan lamari din Allah shi kiyaye amma inda matsala addini shi kenan yawwa to wanda zai je taɗi neman aure fa ya za a kenan shi yana ɗaya cikin wannan babukan koko dai shi ma dai sai da ya haƙura sai ya fayi ce sai bayan la'asar ko za a je taɗi bayan la'asar ɗin kenan duk da ba ma goyon bayan wannan taɗe-taɗen da ake ko ba haka ba salaf ba sa wannan tada tadan ba inda yake da wani taɗi da kawai ake shine je ka ganta ka ganta ta ganka tayi maka kai mata shine tadin kawai da ake a salaf kuma wannan kawai za a shiga gida ne a taure ga bakonki ya zo shikenan a zo abin nan amma ce wai sai an shekara ɗaya ana taɗi wai ana so su fahimci juna ai fahimta juna daga sanda suka yi magana da kazan kuka kuka bincike kanki ga ya kamata ku bashi aure shi ma dole bincike akan ku ko ba haka ba to abin da rage kai min nayi ma shikenan kawai rage na'am na'am na'am to amma me fahimta junan wata ɗaya si ta fira a maganar sa rana a jita wani abu ne daban maganar taɗi muke magana wannan abin kawai yana ja maka karima tuka wulaƙanta maka to ya gama maka firar yanka kuma shi kenan sai ce shi mai mata mai kuma ka ga maka wulaƙanci amma dai gani ina so zo e wance e kin yi bako ko kuma kin kika ce zo shi ce zo to kun zauna eh kin ji kin ji ga irin nake fuskanta ni ga irin dabi'una ke kuma ga dabi'u ki kaza kaza gashi maganganu ne na fahimta juna shikenan a wannan zaman macen ta kalle ka so ɗayan tana son ka ta sani in ba ta son ka ta san ba ta son ka ba wani dogon sharhi da za a yi duk wani surutu da za ka yi surutun ka ba shi ke sa mace so ka ba daga wannan kallon kwara ɗaya da wannan zaman za ta tantance waye za ta aura kawai wani kana bari da mamman da za ta samu kawarta sai ta ce maka yana da kaza yana da kaza yana yayi kaza yi kaza kawai mai sai ta baka yadda ka san talabijin haka za ta gaba da watancan ka kai da ma watakila ka je kana jin kunya ko kuma kana dan abin nan kawai da kai amma su mata Allah masu wannan baiwar kuma da ma matsala ta bangaren ta ake tsoro amma ta ba za ka je neman aure malam ai dole sai ka binciki gida tukuna ka binciki iyaye ka binciki halinta da zamantakewa ta tukura almuhimmin kawai shi kenan to kowanne akwai irin surar macen da ke so wani ya gajera ke so wani doguwa wani siriya wani to suka je ka ganta taimaka kuma shi kenan ba yau dalilin bata lokaci shi ne yanzu wahal da kanku da kuke shi ne a ce za a sa rana wata takwas saboda mene saboda za a so mai sunan shi italian bed ko za a so kula kula mungula mungula din nan za a sai carpet ta shimfadawa duk sai an kawo wahala an je an ci shi sa sai kan ce wata takwas in takwata sai a ce da Allah dan ƙara wata hudu saboda ba a gama wannan sayayyar ba in a gama shi kenan shi ma in bai gama hada akwati mai guda takwas ba ko ko ba haka ba jari guda nawa na akwatin naku na kake sai da akwatina sai ga akwai masu guda takwas guda wanda sai an cika shi da kaya kuma kai a kuna tawhal da kanku malam naira dubu ashirin ta isa aure malam dubu ashirin wallahi ta su aure wallahi jama'a na tiyo an gama malam lokacin eh dubu ashirin ni ma na auren da yata dubu talatin na aka bani shi ma dubu talatin ɗin dabo da 'yan wana suka sa sadakin in ba kawo dubu biyar ya isa cike nan kuma aka zo na ce ga mala ibn nan kusa da shi ce ni fa ban da ko sisi kawai a ya zan ba ku ba ana bu za ku ne ba da Allah ya kawo rufa asiri kuma na haɗa mata duk abin da Allah ya sauƙaƙe shi kenan jeki in kana da shi sai kai yakka ce ko ita ai mace mata tana da wani irin ɗabi'a kamar mahauniya take ita ba a ma gama hidimarta ko ka aure da ita ta haihu za ta zo babu a ban da kaza a canza kaza a canza kaza in ta zo ta fara aya kuma sai ta zo ta zime maka ayan a gida ka ci kuma ka baka ci da su kai musu kayan sallah sai wannan sai abin nan to ai ba gama hidimar mace ake ma wai kai dan baba daga ba shikenan ba amma sai ce sai an wahala shikenan sai ga an je muna ya zo ya tadi ka tun karfe 8 har karfe 12 sai gobe ce ya fasa auren kuma duk ya mamma tsayen mutane ko ba haka ake faruwa ba wani ma sai ya dirka maciki sai ya gude ta fata ko Lagos amma da daga sai da ya zo maganar aka ce eh je ka turo yanka na baka sati biyu ina fatan fahimta a ban gama gini ba ban gama gida ba ba an gama dai zai a ɗaura aure mata ka ce shi kenan amma a bincika ɗin kawai shi kenan wallahi wannan abubuwan ba da amfani sun da haka idan mutum da zai je a fast approaching amma wannan ta'adadar da ake gaskiya ba daidai ba ne amma in dai neman aure mutum za shi don ya yi hira bayan sallar sha ba zai mulki don ya shiga cikin al'amuran bin ma'aruf shi ma Allah samu dace malam sai yake cewa ko yawwa summa laqituhu maratan ukhra sai na da shi wani lokacin fa qala sai ce aw thuluthul layli ko kuma uku bisa ɗaya bisa ukun dare yanzu kaga an samu magana bi kenan akan ruwayar shi wannan sabi a can baya hadwaya ya ce nisful layli anan kuma sai ce mene thuluthul layli dan haka malamai suka samu sabani akan cewa to shin manzon Allah na jinkirta sallar zuwa sulusul layli ko nisful layli tashi dai malamai sun rija da cewa mene based on wasu rayu da mukanta a baya cewa annabi na jinkirta ta zuwa sulusul layli ba nisful layli domin nisful layli ai karshen lokacin ta kenan malam cewa haddathanahu abu quraib abu quraib qala haddathana suwaid bin amr kalbi عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهالي قال سمعت أبا برزة الأسلمية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى ستين وكان ينسلف هنا ينسلف بعضنا حين يعرف بعضنا وجه بعض muslim ya ce haddasanahu wa haddasanahu abu kurayb malam abu kurayb ya bamu wannan hadisi kala haddasana suwaid bin amr kalbi suwaid dan amr kalbi ya bamu hadisi an hammad bin salama daga hammad dan salama an sayyar bin salama daga sayyar dan salama abul minhal sunan shi lakabin sa shine abul minhal kala yace samita aba barzat al aslamiya naji abu barza al aslami ya kula yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a garshi ya kasance yu'akhiru al-isha ila thuluthil layli yana jinkirta sallar isha zuwa da ɗaya bisa ukun dare wa yakrahu an-nawma qablaha annabi yana kyamar ai bacci bayan ka bayan sallar ina bayan sallar magariba kafin isha kun fahimta kun ga na tuna da wani hadisi cewa inda mukanta a baya cewa manzan Allah jinkita sallar isha har sahabbai suka mene bacci suka farka suka bacci suka farka kuma suka ce to kaga wannan ai sun bacci amma tunda a wajen ne na aminci za su tayi samu sallah sai zama ba su fada cin makaruhi ba ko annabi ya masa fada kan me yasa suka wannan baccin ba kenan bacci ba magarba idan kana da aminci na za a samu sallah to babu laifi kenan Allah san fahimta sai yake cewa wal haditha ba'daha annabi yana kyamar yin fira bayan masallar isha wa kana yaqra'u fi salati al-fajr annabi ya kasance yana karatu a cikin sallar asuba min al-mi'a ila 60 daga aya 100 har zuwa 60 wani lokacin aya 100 wani lokacin aya nawa aya 60 manzon Allah sai yake karantawa wa kana yansarifu hina ya'rifu ba'duna wajha ba'd annabi ya kasance yana sallame sallah a lokacin da sashin mai na gane fuskar sashi an fanci abun ko Allah samu dace to wannan shine karshen wannan babi da malam ko kuma hadisan da malam ya kawo na wannan babi insha Allah ta'ala da Allah fatan Allah ce muke mu da haka ustadai da ke ji na da limamai su gyara wajen sallah asuba din nan a ringa yin ta mene da galas din amma a tabbatar da alfijir ya keto kada kokarin yin tagalisi ai sallah lokacin ta bai fito ba kun fahimta in an shiga da tagalisi din kuma to kun ga sunna shine a ja sallah ta yi tsawo misali akan ta kamar wacce sura kenan akanta kamar sotul rahman ko sotul waqi'a ko suratul najmi duwal mufassal mutai kanta kamar wannan ko kuma mene ausadul mufassal eh to amma kullun alazumci qid qid alhakumut takasur walil kullu mazatil lumaza kawai asaba sharp sharp irin wannan gaskiya wannan bai dace suna mun ce an aka yi shi a hayanin wani lokaci haka amma annabi ya fi karanta surai masu za ka yi ta karso ta yusuf ma ka raba ta biyu kai sallah da ita gaba daya to inda mutum ya ka zaga an wayi gari da sallah din shi ne zai dace da wani hadisi da annabi ke cewa asbiru bi subhi fa innahu azamu li ujurikum hadisi abu dawud annabi ke cewa ku wayi gari da sallah asuba dan ya fi yauka kaladan ku me amfanin wayi da sallah asuba yan hanafiya sai suka ce abinda ake nufi da wannan shine kar ai sallah asuba sai gari yayi haske da haka in ka je inda hanafiyawa suke da ƙarfi kamar ƙasar indiya da afghanistan da wasu wurare sai ga hau wajen ƙarfi shi da saura kwata sai ga ba a fita da sallah ba sai gari ya shar tukuna saboda aspiru bi su bi sun fassara hadisin mana ku yi sallah lokacin da gari ya zama isfirar sai sallah lokacin amma mafi rinjiyar malamai abin suka ce shine adkhil salata bi subhi bil wa sallimu hinal istirar ku shiga sallah lokacin da dogon amma ku jata har lokacin gari shar sai ku sallama a wannan lokaci din shine lokacin da ya sallama da kago za gano kowa kusa da kai jama'an fanci abun nan ko Allah samu dace kuma kun ga da bukatar ku ringa sa limaman sun yi Qur'ani kenan sun suna da hadda mai yawa dan wani bai da hadda aya 50 ƙoron shi duk ayoyin shi mai sun aya 15 ne 18 amma bai da hadda mai aya 100 a ƙoron shi kwata kwata ina fatan ku ji wannan abu sannan kuma yana da kyau kenan ku zabi limamai masu daɗin murya wanda in sun zo za su ringa yi kana jin nishaɗi in ya ga kun ɗan laushi ma sai ɗan canza wani launi in ya bugo ku ta nan ya buga ku ta nan sai ka ji kana jin nishadi kai ba ma malamin tafsiri ba ko amma sai ka ji ana wani ɗan motsa ka haka ko ba haka ba ne ba yawwa amma ka samu mutum malam shi kan shi ƙarar ba ta mai daɗi aga duk sai ku gaji gaba ɗaya kafin a je ko ina shi ne sai ga mutum ma an ta da sallah amma sai jira sai ya ji an kusa ruku sannan ya fito a guje ana sa masu wannan ina fatan bayyanta wato shi musulunci complete package duk irin wannan sai da kawo mana in an tashi a qara'ukum likitabillah annabi ce asa wanda yake karatun littafin Allah in the sense of what yawan hadda in the sense of fahimtar hadith qur'ani maganar qira'a kyakkyawan dadan murya dai na ga cin abin da aqra'ukum likitabillah idan aka ce wannan alaramma ne wannan alaramma amma wani ya fi daɗin murya wannan bai daɗin murya kuma suna wanne za ka zaɓa waye a ƙar'ahun likitabillah wancan mai daɗin murya ɗin ina fatan fahimci wani abu ko ladanci za ku sa ana so ku sa suka ce zai ce mene sayyitar jaharawiyyar kasa mai sauti wanda in ranka da kira mala sai ka ji kai ko ina ya amsa kamar lokacin abu amar yana ɗan jin zanzan ɗin shi lokacin nan ina fatan fahimci abu yawwa to sai ka ji an ansa sosai abin nan kuma mai murya ba murya irin ta mata ba mata kaga su dama ba a so su da katuwar murya ba in kaga mace da katuwar murya tsautsayi ne na fatan fahimta ita isiriro ake yi ta fita sirrin ɗan karan haka ake son mace da murya to amma namiji a yi siriyar murya ai kaga sai rigajin kuya magana gaban maza ma ko daga na ce malam ba haka yi magana sai ce kawai ana ne samu dashi to kaga duka wato wajen limanci fa gaba haɗe mun bar sunna ne waye nawa kawai sai mu sashi sai jawo ka zo nan kawai kai ma ka iya kuma ka ke ba shugaban kwamiti da waye ke da alaka eh to ustazin nan da ya gani yana gaishe ni kai zo nan kawai kai ne liman amma ina ma'aunin da annabi ya ce a qara'uhum likitabillah a alamuhum bis sunna aqdahum hijra aktharuhum sinnan wa wa'annan qualities da annabi ya kalla ana kallo jin nada su ana kallon ana da kawai ke na fatan fanci abin nan kisa kunna mai ta shan wahala kusala dan wanda ke bai da fiqihu sai zo kawai tun da ya haddace da dare ya haddace aya 150 sai ce sai ya tilawata da asuba ku kuna nan kun kosa musamman kuma bai da dan murya kuma ya ta muku tilawa ya tayi tayi sai ya kai karshen hadda da da dare kaga wanda ba fiqihu ga hadda amma ba fahimta annabi ce ka kalla akwai menene akwai zalhaja akwai da ke da wani bukata a biya siyasa zai tafi kwatana ne yanzu kuma kai ka zo ka rike shi ina fatan fahimta wani aiki zai tafi ka rike bai shirya ba wani kuma cikin shi ma dama sai a hankali ya shigo ina ba ya kosa a gama ka rike shi wani kuma tsoho ne ya gaji ya daɗe ana rayuwa ya dadaure ya lallabo ya zo kuma ka rike shi to ka garshin fiƙi zai sa irin wannan abu shi sa maganar limancin sallah mun sha faɗa magana ce ana so a samu nunannen mutum jama'a nunanne wanda ya iya mu'amala na ga muku in aka ce liman in yi sallah ya koma zai zai kalli kowa unguwar in ya ga wani fuskar shi a ɓace zai fara sensin wannan lafiya kuwa ina fatan fahimta ba man ka samu ɗan ya gaishe ya ɓace oh dan na yi kira ne ke jin haushi na ko sai ba da fassarar wrong amma in wani zai gane cewa to yau akwai matsala kamar wannan sai fara tunanin cewa za a yi matsalar nan in ya gashi da azar haka kuma in an sala zai ce assalamu alaikum baka da gida habu na ga na ga fuskar ka kaza da kaza ko lafiya wani ko zai ce wallahi wasu abuwa ne kaza da kaza sai ce oh to ai da yadda za a yi ga sai ga an warware matsala shi ga ya taimake shi amma dan Allah no danyen yaro zai iya wannan abu har da ce kawai shige abun ba ina fata an fahimci wannan abu muna asara da yawa sakamakon irin haka illiman nunanne ne zai kallon cewa malam eh ina son ganin ka mu je office aka je aka zauna malam na ga yarinya kan wance ba ta zuwa makaranta kuma ba ta kaza ba ta kaza me ke faruwa ne in ya nuna zai iya approaching ɗin kan biyano bai ba ruwan shi da tana zuwa makaranta ta daɗe ba ta aure ba ba ruwan duk wa'in nan shi fa liman shi fa shugaba ne a cikin al'umma fa shi ba shugaba ne a cikin al'umma haka ne kuma sai a samu ɗan yaro ɗan shekara sha hudu sha hudu sha biyar ina ba ta hankanci wannan abu Allah dai samu dace wannan bayanin mun sha shi can baya sai a je a saurara a karatukan da muke kan maganar lokacin kiran sallah malam sai ce babul amru bis salati fi waqtiha wannan babun zai mana bayanin umarni da yazo daga shari'a na yin sallah a lokacinta fi waqtiha a lokacinta da shari'a ta bayyana wa ma za yaf'alu insan kuma babun zai mana bayani me mutum zai aikata idza akhara hal imamu idan khalifa ya jinkirta sallah ko kuma ka ɗauka har da liman ma yau da gobe amma hadisi na makanta suna bayani akan khalifa kuna da khalifa ko hakimi ko sarki mu da hausa ke dan ko sarki shine kaman amir shi yasa kuke da ce amir zazzau ana nufin amir asalin khalifa shine shehu dan hodiyo shehu dan hodiyo yana da mene umara akwai amir kano akwai amir katsina akwai amir zazzau akwai amir ilori akwai umara wanda su ne a yanzu ake kallon su a matsayin mai ne governors shi kuma khalifa shi ne matsayin mai ne president a wani kajin ko kuma premier ne president da a cikin shi nan ko yawwa to wa'annan duka sannan kuma akwai nuwab da suke ciki ana nadawa kuma kaman dakaci wane ne wannan zan dafa gina sarautun nan fa suna da alaka da na musulunci da yawan daga cikin su to idan wannan ɗaya daga cikin shugaba to a wancan lokacin waɗannan shugabannin suke mutane salloli na juma'a da salloli guda biyar ko anan zari haka muka tsuntar da wani a lokacin a lokacin kafin daga baya ina jin daga sarki jafar ne wannan yanke ko amma kafin sarki jafaru ko daga jafaru ne sai aminu amma kafin sarki jafaru wake biyar da jafaru wanda ya sauka jafaru ya hau aminu a aminu a jafaru ya sauka aminu ya hau ko e jafar ne ya sauka aminu ya hau yauwa shi ma aminin ƙarshe suka rikici da turawa ko yauwa to kafin nan da kafin zuwan jafaru sarakunanmu na zazzau su ne limamai na kamsu salawati su ne limamai na idi su ne limaman juma'a kuma suke yi mutane tafsiri da kantar da askari da muktasar a masallatan nasu to a wancan lokutan wa'annan da haka suke saboda mene imtidadi ne na shari'ar musulunci na gwamnatin musulunci in ka je kano su ma haka sarakunan suke in ka je katsina haka ba a wani sarki jahili a wancan lokacin yanzu akwai rubuce-rubuce da yawa da sarki abdulkarim ya yi sarkin zazu abdulkarim sarki kwasau ina fatan fahimta alu ɗan siri wasu ce sakai ne mai iya ruwa ko to suna da tafai da suka rubuta da tafsirai da bukhari suke karantawa daga sanan misali to a wancan lokacin tunda su ne shugabanni kuma su fi cancanta su jagoranci mutane kamar yadda manzon Allah shine shugaba kuma shike mutane wancan Abubakar shine shugaba shike mutane ibadu Umar haka sai zama haka ake tafiya dan haka abin da yake tafiya shine idan mutum ya zo sallah to wanda yake mana sallah shine shugabanninmu a wani lokaci din tun daga nan za ku gane cewa an samu karisa tunda aka canza ya zama malamai daban da malinta daban sarakuna daban sarki fitukar jahili shine zai ma abin nan ko kuma malamai kuma daban sai to kaga ya tafiya za ta fi daidai shi wannan da iko wannan da authority da fawa fawa and authority suna hannun shi wannan shi kuma da bayani da sanin abin da shi kuma na hannun shi duk wanda yake da fawa da authority kuma bai sai ga wani mai wantace a kusa da shi to shi sa a musulunci a ce to kai ne da authority kai ne fawa kuma kai ne limamin kai ne malamin ina fatan fahimta to lokacin suke sallah to daga nan za a gane matsalolin da aka faru faru wannan shugabanni muke fama da su shugabanni da tura suka makala mana da karfin tsiya suka tsare suka cire tsarin da musulunci ke gudanar da shi shine a musulunci ahlus shura suna zaben waye zai zama ku duba abin da ya faru a kaduna lokacin mutuwar mai mataba sarki shehu idris ahalin shura wanda suke kafawa su wane ne wayannan su waziri su limamin gari da limamin kona da suwa suke zaba sun gama zaba amma demokradiyya ta ce ba ta yi daba in ta ga wanda take so ba abin da faru ba kenan sun zaba so nawa suna cewa ga wanda suke ganin shi zai zama na daya ga na biyu na daya iyan zazzau na biyu maniri jafaru su ne suka zo sai kuma wani na uku dan gidan wannan ba san ba ko wani dan gidan dan gidan sarki dai haka ya farko ba ba amma da ke tsarin demokuraɗiyya tsari ne na kama karya sai zama sai gwamna shi amfani da fawa da ke da shi zai ce duwancin wajen sai naɗa wannan to kagan tsarin musulunci ba da za a halin halluwan akar su naɗa wani kawai wani abin ya ce shi ga wanda ya sa haka na ina fatan fahimta so a tsari da musulunci tsari mai kyau shugabanni suke mutane sallah kam salawati da sauran salloli to shine sai aka ce yanzu wa'annan shugabannin namu idan yau sai gwamna sai ya fitowa ya sallah shine amir kenan ko kuma hakimi shine kamar daga ta idan sauransu lokacin sallah sai ya fito ya sallah azhar tayi ya ki fito azhar karfe 1 1 da rabi karfe 2 karfe 3 uku da rabi ya zaka yi ina fatan fahimta juma'a tayi karfe 1 karfe 2 karfe 3 uku da rabi bai fito ba za da kai ta jira ne saboda musulunci ya ba shugabanci daraja da kimantawa bai so a raina shugabanci a musulunci ba a san raina shugabanci ko mu abu to za ka yi tarzoma da ce shegen liman kaza kaza ai ba zai yiwuwa an zuba da kimar shugabanci shi kuma gashi ya karya kadarin shari'a musulunci ya za yi to shi ne za mu karanta mu je babu ya ce al'amur bisalati ala wakati a umarni da yin sallah a lokacinta wa ma za ya ƙalun insanu babu zai wani bayan to mai mutum zai yi idan a harar imamu idan limamin ku ya ƙi fitowa sallah a lokaci ya jinkirta sallah a sayan lokaci ko mu cabin ko za mu sha karatu kuma sai dai gobe za a ƙarasa shi insha Allah ta'ala malin sai bar mu kan tadisin inda muna da minti takwas nan gaba ko مالك يتوى قال حدثنا وخلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال وحول السند وحدثني أبو ربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي إمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها malam muslim yace haddathana khalf bin hisham khalf dan hisham ya ba mu hadisi qala haddathana hammad bin zaid yace hammad dan zaid ya ba mu hadisi qala wa hawwala sanad ya juya wata makanta yace wa haddathani abu rabi az-zahrani malam abu rabi az-zahrani ya ba mu hadisi cikakken sunan suka ce shine sulaiman ibn daud al-atki wa abu kamil jahdari abu kamil al-jahdari shi ma ba mu hadisi shi kuma sunan shi fudail ibn husayn qala su bi malaman suka ce haddathana hammad bin abi imrana al-jawni hammad dan abi hammad malan hammad bin salama ya ba mu hadisi ko qala haddathana hammad yace hammad ya ba mu hadisi imma ibn zaid ko imam ibn salama ibn zaid ne kun fahimta yace an abi imran al-jawni daga abi imran jawni an abdullah bin samit daga abdullah dan samit an abi zarin daga abi zarin kale ce kale li rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da mishi Allah sabata a gare shi ya ce da ni kaifa anta idza kanat alayka umara yaya zaka kasance kai din nan idan ya zama akwai wasu sarakuna a kanka suna jagorantarka kaifa kunta kaifa anta idza kanat asali ya kamata zama idza kana alayka umara'un ne sai zama ta'un kun fahimta me ka wannan ta'un wannan ta kuma ta'anis ce shi ne suka ce idza idza kana fa'il jam'u jam'u takasir jaza ta'anisu wa tadhkiruhu kun gane idza kana fa'il maza jam'u takasir to jaza maza ta'anisul fi'l wa tadhkiruhu za ka yi cewa kaifa anta idza kana alayka umara'un yayi kaifa anta idza kanat alayka umara'un ina fatan fahimci abin to ya za ka yi zama akwai wasu sarakunan gargajiya akwai sarakuna ana saba da gargajiya ne saboda muke ciki a nan wajen a ya za ka idan ka zama akwai wasu sarakuna a kanka yi askiruna salata an wakatiya suna jinkirta yin sallah daga barin lokacinta ma'ana ba sa yin ta a lokacinta za mu zo mu ji gobe mai ake nufi da ba sa yin ta a lokacinta ba sa yin ta a lokacinta gaba ɗaya sai lokacinta ya fita kaf ko ko ba sa yi a lokacinta na musahabi farkon lokaci kenan kun fahimta ko sai gobe za mu tattauna matsala din au yumituna salata an waqatiha ko kuma ya zaka idan zama kana zamanin wasu sarakuna da suke kashe sallah ba a yin ta a lokacinta sai ta yi lalas ta mutu ma kamar ba ta da ruhi a cikinta kala sai ce qultu ni abu zar sai ni ce fa mata amurni ya rasulullah yanzu na ji karatu in Allah ya kai mu lokacin me kake umarta ta da yi kun ga salafin suke kenan yaya kake so mi me Allah ubangiji ya ce maka me haka ake addini jama'a amma ina bala'i in ka zo a ce maka Allah ya ce annabi ya ce to to amma lukui ka gane ko in an yi kaza amma ni ina ganin kaza ba bala'i irin wannan jama'a duk da haka aka bata wala duk da ganin irin wannan ne kiyasi da kuma gabatar da hankali akan abin da Allah ce ko abin da annabi ya ce wa'incan na gaba sun tsira ne sakamakon biyya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba mu darasi mai kyau a cikin Qur'ani ko kanta kissa annabi Ibrahim me Allah yake cewa wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad safainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihina ya ce wa manyar gaba an millati ibrahim ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim ba mai kyamar addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda ya mai da kanshi dolo wawa dan iska shine kawai zai ce eh annabi ibrahim ne shi kuma ga yanda yake gani Allah ce wa laqad safaina fi dunya a wannan gidan duniya mun zabi ibrahim wa innahu fil akhirah alahira kuma lamina salihina me yasa aka zabe shi sai Allah kawai jiwa ta ayyar cewa id qala lahu rabbuhu aslim lokacin da Allah ce mashi mene ba da kai bori ya hau qala aslamtu li rabbil alamin ce Allah ga wuya na na mika maka gaba ɗaya Ibrahim ya bada shi kanshi da yace aslamtu li rabbil alamin sai Allah ce to wa idibtala sai Allah jaraba shi wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah sai ce bari mu ga musuncin da kace kai da gaske ne aka ce je kai kaciya da girman shi ya kama ya yanke je kai yanka danka ya kama ya je kifa zai yanka aka ce dakata tukuna je kai kaza duk akan ga jarwa duk abin da aka ce sai sai Allah ya ce fa atammahunna jarwa da aka Allah ya, Ibrahim ya ci jarwa ya cika abin da aka sashi ta haka ake addini da haka kuma ake samu dauka wajen Allah madaukakin sarki ba da ja'in ja da musu da egwalan wasan magana ba ina fatan fahimci wannan abu muna na ta saboda abin ya zama kwakwalanmu wannan maganin mai yawan ba ku da kes da su wataƙila amma walla akwai wasu na nan yan uwan musulmi an riga an lalata an gurɓata tunaninsu da abin da ake cewa falsafa da abin da ke ce mantiki da abin da ke ce political science da abin da ke ce da shi sociology da abin da ke ce da suna nan wani ilmomin da ana nan da wasu rayuwa wani environment da duk wanda shiga cikin wannan abun ba zai iya zama aslamtu li rabbil alamin ba da wahala ka samu akwai wani abokin professor brafiu ya ce yana cikin wani gurbin haka nasu irin na su manyan yan boko in yi tura hadisi wani cewa kai bai yi da hadisin nan ba ƙarar mutum ce da shi mai hankali sai ce mai hankalin ciki ne sai ce bai da annabi ya faɗa ba me yasa bai da annabi ya faɗa ba ba yawa ya duba isnadin bane haddasana fulan ya ita kanikancin hadisin bai gane bai inganta ba me yasa bai da ba wai shi a hankalin shi wannan ba zai yi ba to ba a yi wannan bayan ba yaushe za a warkar da hauka wa'ancan mutanen ko kare watakila phd gare shi ma watakila ma professor ne shi yana gani an authority ne educated ta zai gana rayuwa wannan mutumin ba an ga gaya mai ana kwankwasa zukatan shi da wannan karatu da maganin nan ba kuma yawan mu ne musulmi kuma su wakilce ka musulunci su magana a madadinka a musulunci kuma kai kana tutiya kana dan uwa musulmi amma gaba da an da baitin din tunanin shi da hankalin shi daga cikin biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce musulmi ya ce maka annabi ya ce kaza ka ce kai san baka yadda ba ina wannan ai babu ci gaba wannan duniya ta wuce zamanin wai wai an wuce zamanin da yi wannan addini ya za a kaza ya kaza jama'a na fata ku mutu wannan abun to dole a ringa bayani filla filla ana ba da kowa ku da wannan bayanan wata kila ku guja ai ku shi dai kuke da an faɗa annabi ya faɗa kuma za ku cafe ko to wannan nan shi kuma gane ke sai ya gwada da hankalin shi hankalin shi ne zai hukunta abin daidai ne ko ba daidai ba ne ba wai nassin ne ko ƙwarar zai hukunta shi ba a shi ne zai hukunta nassin ko hadisin ina gida wata na aka kira daga fatakwa cikin ɗalibanmu na fatakwa wai ga wani ya zo yana neman bayani wai hadisi na abu na hadis ya zo ya same su su yi mai bayani shi fa wannan hadisin is not i'm not satisfied so yi ka gane ko saboda shi hadisin yanzu an ce yanzu mutum zai aiki na gari sai ya zo mutuwa kuma ya aiki na banza ya shiga wuta you know kaga babu adalci a cikin wannan abin ina ba suka kira to malam ya za a yi na ce ku rabu da shi ku ce ya tashi ba ku waje ya tashi ba ku waje kan kuɗa ku da wani bayani ballantana gurɓata maku tunanin da zuciya shi dai ya lalace ku tashi ku bashi dan ba zai gyaru ba za mu zo a cikin katabu a shari'a da muke yi akwai babi guda da imamul ajuri ya ware saboda bayani da raddi kan irin waɗannan mutanen masu husuma a cikin addini da magana da jahilci a cikin addini in ka biya musu kai ma sai su barbada maka virus jarafimi su har aka da virus kai ma ina fata fahimci wani abu da haka advisably ma yan uwa na ba mu shawara wallahi wa kullu khairin wa kullu khairin fi tibai man salaf wa kullu sharrin fi tidai man khalaf dukkan alkhairi yana kan bin salaf dukkan sharri yana kan kirkira yan baya ta wani fatan fahimta lokacin mu da ya cinye har mun ƙara minti ɗaya ku bari sun allah kan gobe sai mu tashi da kan hadisin da sauran masayadin za mu karanta insha Allah ta'ala sannan kuma akwai raddi in Allah kai mu game da masu ba a wa shugabanni gyara ko inkari in sun yi ba daidai ba ina fatan fahimta kawai duk shugaba da ya kato bara kawai sai a bi shi annabi za ku ga ce kai in suka yin sallah lokaci kai ka je kai taka bai ce dole sai an bi su a wannan abun ba kawai sai a zaura shi kenan ko shugaba a'a abin za mu zo mu cewa su salba a rinmu ba ta shi ne ba a ɗaukar makami a je a yi faɗa da su amma za a ce kaza ba daidai ba ne kaza ba daidai ba a yi da kaza ba ko ba haka ba amma ba za a ɗauki makami ba za mu yi salaf sun fi kowa hana fito na fito da shugabanni amma ba sallama masu duk inda suka a kaɗa abubuwan kawai ake ba kuma su waye shugabannin ma da ake wannan magana sun za mu jin allah kai mu gobe za mu yi tsarin insha allah ta'ala abin da muka faɗa daidai allah ka ba mu lada laifikanmu da kurakuranmu kuma Allah ka yafe mana Allah ka biya mana bukatunmu na duniya lahira ya Allah barkonka Allah ka sa aljanna ku firdaus da ita ce kuma mu gaba daya ya Allah dole mai bukata anan Allah ka biya mishi bukatar shi masu matsaloli Allah ka mana maganin matsalolin mu gaba daya ya Allah ka kai sai kabar mala albani ka sa albarka cikin dukkan abin da ya bari اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله ورث منا وجعل على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا رحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله